Relationship. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Thank you. Thank أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون من سورة سعد سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاف بما سبق ناصر الحق بالحق والخادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نجود الله بيجد أمن ونرانا من البركة yau muna rana ta laraba bakwai bakwai ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ya daidai da ashirin da tara ga watan uku 2022 tafsirin miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul biyayi alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wato kisan annabawa kamar yadda ka fara karantawa yawan tashi wa hazikiru aya na aya na hamsin wa haza zikirun mubarak nan zanna أفأنتم له منكر الله سبحانه وتعالى يسمي وهذا ذكر شي ونن ولئن القرآن ليه ولئن أم ذكر وذكر معزيل وهذا ذكر بدارة ونن معزيل كما أم ذكر كما قرآن ليه مبارك وانجيش من البركة شي قرآن ليه من البركة abin da yake mana kin yanzu a duniya daga Qur'ani sai bayan Allah barkatun sa muke ci Qur'ani da sabila da barkan sa almanci shi duk wanda kai Allah ya azurta shi da abban Qur'ani da cin ne a barka ko mace ce ko miji sannan Allah duk wanda yake maganar Al-Qur'ani sai ta ya ce littafi ne da albarka sannan ya ce wa za ku ce mubarakun arzannahu wannan wani irin na'azi ne mai albarka wanda muka saukar da shi shi yasa duk wanda ya yi alqur'ani warzuwansa sai ta yarmo mai kyau ka duba mana ko mutum ne inda ya iya karatun alqur'ani yana ƙuruciyansa to in ya dai girma na karantawa sai Allah bare shi ya ruɗe ba duk rashin lafiya Allah zai bar shi cikin mene hankalinsa da biya da albarkan alqur'ani wanda ya hidima ma wannan littafi da sai Allah ya masa sura ina da littafi ne mai albarka ba kuma ya addace ba ina da shi abin qur'ani ya rabo ne kuma magabata da ba su da damuwa da a haddace alqur'anin ba ta zuwa da tsoron kar a bar shi ya zube kuma da yana daga cikin laifuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bujiran da laifukan al'umma na kuma babu laifin da ya kai makaman mutum ya haddasa alkur'ani ko wasu ayoyi na alkur'ani din da bashi yanzu an gane alkur'ani kalala ne ba za da sun shi amma barin da kuma guje babban wato kalubale da abu ne wanda Allah baya san sa ba so ka haddasa alkur'ani da bashi yanzu shi yasa wanda ba ta da haka dai suka tsora mu a cewa ka nemi sanin haruffan alkur'ani har ka iya abin da ake kira da karatu na gida ka iya baki rubuta da karantawa kuma dama ta ce wa maulan mishir jibirin zirma arifi bawan Allah da wanda ya san shi an faɗi sunansa to sai ka ji zuciyanka ta tayowa sabila da bayan Allah ne wanda inda Allah ne gaske sai dai wanda bai san shi ba amma wanda ya san shi in ka bi irin aikin da yawa Allah in ka bi irin hibban da suke wa addini to dole ka san irin ta Allah ya san irin ta aya ne a rayuwa eh to jiya ka ya ce duk wanda ya baki ya ce ya sa jari na karatu shi da inda ya zama da zaman malami ba in dai ka iya baki ka yi rubutawa da karantawa shi ne baki ko ai ko malamin boko ma cewa sai duk ilimin dan boko bai wuce ABCD ba duk karatun da dai a cikin nan dai ake rubuta abin da da fara to haka idan mutum ya iya karantar alƙur'ani iya rubutawa to shi ma abin da magabata da suka tsora muke nan ka iya rubutawa ka iya karantawa to sai a tsora ka biyayyar karatun alƙur'ani gudun ana tsoron kana zuwa tsora ka hadda yawa a zo a samu akasi ƙur'anin da gudu to sai ka zama wani akan mutum ranar gobe iyama da ya sa su tsora ma ka iya karantawa ka iya rubutawa ka iya baki dai in ji har Allah ta mace ta kullum kana yin ihu daya kamar yadda maulan shehu tijani Allah ta Allah ne shi duk wani almajirin sa ya umurce shi ta samu a wurin da karanta ihu da alqur'ani duk da karin da tsara yace ne kuma kuma a dinga karanta su mu'i shi da karanta alqur'anin bakwai a duk sati da ya karba duk wanda da ko sauka hudu adda wasu izukoki na sun kai kusan goma sha ba sai ashirin ba da sauransu. Lissafi ta akwai, lissafi su ne, sauka da biyu da yawa, ana ce ko haka ne, da ya kai sauka hudu har da wasu izukoki kusan ma ashirin da sauransu. Da biya da wannan shi ne ainihin tarbiyyar da aka ɗora mu a yawan karatun alƙur'ani. To amma a yau zamani ya zo sai ana yawan ɗora mutane musamman mutanenmu ina yi wasu mutane ka ga mutum bai iya baki ba amma ka ji karatu a bakinsa da kayi ka sai ka ce eh ko ka ce imamu kusari ne eh ko kai ka ce wato wannan ne abdurrahman shiwi ne wannan limamin makkan nan eh abdurrahman zai afwan abdurrahman zai sai ka ce shi ne amma ka rubuta ko bari karantawa ba kuma da kuma kwana biyu aka yi gasan Qur'ani sai Qur'ani ta bibi to zai samu a ƙa'ida ma malumin mu na wasu masu da ke gan hamda su mai mutum tana kokarin da shi ihu biyar ne zuciyar tana tuna masu jitan eh ta tabbata jitan za ta zo tana bukai na daya kuma Allah ta ka ce mun jitan din kuma da kokar ma ka koma kwana a masallaci da daddare karatu yaushe dan ka zo ka sake shiga gasa ka samu ka dan ja ko ka ci mota rai an ƙara gaba nan gaba kuma an kaje ta ya haddan ma haddan ma don kan da an shi da rinko na an haddace nan ba haddace nan ba amma shi mutum ya haddace a zo a sa shi a gasa kenan ya samu ya ci mota kuma daga ranar da ya bar shiga gasan karatu kuma Qur'anin fajiri wannan haka yake duk wani ɗan gasa haka wannan maganar take yawa muna zama da ku haka maganar take daga baya da zaran ka bar shi za ka san karatu Qur'ani Qur'ani fajiri ka zama wasifa kuma annabi ya ce babu laifi kaman ka rubuta Qur'ani ka bar shi ya zubi kuma ba dan Allah ka da sura sai ya kiyaye shi wannan littafi Qur'ani littafi ne mai albarka wa haza zikrun mubarakun anzalnahu haka Allah ya ce wannan wa'ayin ne mai albarka wanda muka saukar da shi duk wanda ya rubuci karatun Qur'ani to zai zama mai albarka kuma in ya rubuci kuma wa masu Qur'ani shi ma zai zama mai albarka ya kuma Qur'ani kamar yadda kuma taba karantawa a nan cewa akwai hadisi da Imam Suyuti ya kawo littafin Jami'ul Qadir cewa kowa kafiri aka karanta Alqur'ani kafiri da wanda ya mutu kaga ya mutu a kafirci ko to koma shi a karanta a Qur'ani sai Allah ya sassauka masa azaba saboda da albarkan alqur'ani to ina kuma musulmi ya zama wani zanci karanta shi yanzu abin da ya rage mana duniya kenan sai bayan Allah yana daga cikin manyan ayoyi wanda ranar da aka rasa shi to kiyama ta zo duk saura kiris kuwa amma ana tarafa Qur'ani dan annabi na cewa wani zamani zai zo babu Qur'ani sai rubutun sa wala Qur'ana illa rasmu an Qur'ani ne rubutun sa ana ba aiki shi ba aiki shi sai amma da anan nan amma ba aiki da shi Allah ya samu shariman Qur'ani littafi ne mai albarka afa antum la yu'minun Allah ya ce su kuna mutun sai ku kuna musu Qur'ani ne kuna ganin ba daga Allah yake ba a wani ayan kuma kaza Allah yake kitab anzalna ilayya mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab a surati sad kenan da mu ne kuma ban ce surati dauda Allah yake wani irin littafi ne anan yake kitab a can yake kitab anan yake biyu kai wa ga biyu a can kuma Allah yake kitabun anzalna ilayka mubarakun wannan irin littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni alfarka ne shi wannan littafi duk wanda ya san kuma ya zauna albarka duk wanda ya kuma ma duka qur'ani ya zauna albarka duk wanda ya kuma malamai sai ya zauna albarka menene ma'anar albarka shine ziyarar tsayi karuwar tsayi da amfanar mutane dewa kuma daga cikin shi sirrin karatun alqur'ani abin da ake sa ake so sai mun karin abin da ka iya ka dinga shiga makarantar ɗaukunan ku ne makarantar ku tana karantowa to a bari ta haka sai Allah ya biya bukatun ta biyar wa kuma ƴaƴanka ya Allah ya hore mu karatu cikin sauƙi yawa kuma kuma gyaran karatu ne ko tilawan ka zai zama wani gyara na kuma na karantarwa za ka ga Qur'anin sananan da kyau kuma da albarkan yawan karantawa da yake yi da shi da yara ana maimaitawa sai ga tilawan na gyaruwa ko karatun na gyaruwa kuma bukatun sa Allah zai sauwaƙe masa su cikin sauƙi kuma mafi albarkan shi ne yaron da ya iya kafiya a gurin ka ko kuduwa ko falaki ko nasi ko dukiya irin da ya girme zai yi tsalla kana da lada shi ma ya koya mu wannan kuma yana ladan wannan shi ma wannan in ya koya mu to kaga shi ne aka ce babu abin da ya kai ilimi albarka sabiya da za su karantar da shi tana lahira kullum akawun ɗinka na ƙaruwa na ƙaruwa albarkan wanda ka karantar su ma suka je suna karantarwa. Tafiya da ta a kuma cikin a cikin suratul al'adu kuma shi ma nan shi Allah ya sake ce wa ya kitabun anzalnahu mubarakun wannan shi littafi ne da albarka da muka saukar muku da shi muka saukar muku da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam atabu aka ce ku shi da da aka qur'ani littafi ne mai albarka ne ka iya karanta shi to ka bari a ce a wuni za ka karatu ko da sunni da Allah dai in yi kamar da maulana shi ijanar dan ya fada wannan yana daga cikin abin da duk da umarnin almajira da shi karatun alqur'ani karatun alqur'ani yana da albarkan alƙur'ani da Allah ya sa mu cikin imani na
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يقول ولقد آتينا إبراهيم من دعوة النبي إبراهيم رشده من باش شريعته idan ka gudu tuntuni wato a nan malamai suka ce ai jiya da ma muka yi kan kwana ai Allah ce wala kadati na amuse wa haruna furqana ko da biya an musul lil muttaqi inda wa annabi Musa da annabi Haruna mun ba su furqanu shine littafi at-taura kenan mun ba su haske mun ba su shari'a da wa'azi ga masu tsoron Allah to sai kan da aka kawo annabi Musa da Haruna a wannan suratul anbiya kuma aka kawo annabi Ibrahim gashi kuma a baya da daga annabi Muhammad sai shi to sai Allah ya ce ayyul qadati na Ibrahim rushda min qabl ayyun dawo annabi Ibrahim ma shirye da tun kafin annabi Musa da Haruna shine ma'anar min qabl din tun kafin zamanin su muka ba shi shirya domin shi tun na karami ɗan shekara goma sha shida a wani yawan shekara ashirin da shida zai fara wa'azi tun kafin da balaga sai suka ce min abin din nan an ce tun kafin annabi Ibrahim ne annabi Musa ne da Haruna to ma'ana an ba shi annabta kenan tun na karami tun na karami shi aka ba shi annabta an waje zama abin mamaki ya tun nan Isa ma aka ce faɗa cewa a cikin kitabu ji alamin biya an ba mu littafi kuma an sanya ni annabi ne ran da aka haife shi ba ka kai ka faɗa ba to amma ya ka zo mutanen mu na zo ana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna cewa musamman ma wanda ya fi kowa wato daga kaman iyayensa da annabi din sallallahu alaihi wasallam wai da muke wanda da an koyi da annabi dai a kun kun koshi ba kada an akwai wata magana fa malam yana so ya ce annabi kafin a aiko shi ba komai da aika wato yana so ya gana mana ba kafin a aiko annabi ba kafin a mutu ya tsaya kamar shi ba a rubi ba ne amma yake so gana mana kenan ya san shi tun da yake annabi cin tsawon ido da ruɗiya bai tsaya sabon Allah shi da yake na zama annabi tun annabi adam na tsakanin ruwa da tabo sai za ka zo ka tsana ga mai tun kafin aiki da kasa tun ana alamul arwayi duniya ne na ruhi ba duniya na jiki wannan ba wanda ba musamman an yi wannan zaman ba ba tun annabin ya gaya mana ba idan da Allah ya tarfa ma yayin mu dole domin mun zauna tare da annabi tun a can da ta jira da duniya amma ba mu dole ki sallallahu alaihi wasallam to ya da ka an ba shi annabta kenan kuka ce an ce min kabul kuma kafin ragan sa ne da ta ma da yayin marshi min kabul ana nufin min kabul nan kafin ya balai ne to ana nufin an ba shi shiriya kenan amma ba annabta aka ba shi wannan a fassara kenan da wasu malamai sai ya wala kada na Ibrahim shi min qablu wa kunna bi alimin nan zama mun san da shi da Allah eh mun san mun san da kuma sa dama wato Nabi Ibrahim yana daga cikin annabawa wanda Allah ya tafa dan su a Qur'ani ya tafa dan su mu'ajjabu aw mun qala ad'a dini billahi wa ta'ala wa akafu ma tushriku bihi illa an yasha rabbi sha wa rabbi كل شيء إلما فلا تذكروا وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وأي الفريقين أحق بلم إن كنتم تعلموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون تلك وجدنا آتينا إبراهيم على قوم ترفع درجات من شاء إن ربك وأنا لإسعاد أخواتي akwai na abubuwan da ta annabi Ibrahim da Allah ta'ala ta da ka istala alqaimi ko
إذ قال الأبي وقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
قال لقومه قال لأبي وقومه وهذه التراسيل التي أنت لا أعرفها وأن فارس جاب ورماء إذ قال لأبي إذ قال لأبي يا ابن جاء بابانسا babansa azan kenan bakkansa eh dan da shi ne aka kai in maganganun tun da an ce ya tashi ne a gurinsa alƙawari Isra'ilai inda ya gaya babansa da ƙwamini da mutanensa ma'azi tamasiru. Ya ce wa'in nan fa, wa'in nan gumatan, an ce shi tambayin da ya mutu. Wa'in nan gumatan ma'azi tamasiru, wa'in nan gumatan da ne, da mene ne aka yi shi. Shi tambayin aka ce da mutu kenan. Su kuma yadda ba shi amsa ba abin da shi yake nufi ba. هذه التماثيل التي أنت اللي عاشت وإن لم جمل إن دميني أتي وإن كان كنت يمشي بوتا دميني أتي وإن لم جمل كب kuma da suka tashi ba da amsa suka ce a mun sami iyayen ne suna bauta musu kaza kaza kaza kaza shi yana tambaya ne da me aka yi su da dama da sun ce ainihin ne da da zinare da azurfa da itatuwa da lata tun da mazo'in gumakan kenan to na ma yace ku kera abin da kuke kera kuma da hannun ku zai zo ubangi ku kuma suka ɗauke mai tambayar su suka tafi kan cewa ai su dai ke sun samu iyayen su suka ki amsa wannan tambaya da dai ya bisa hakan ma na'am
وظننا أعداءنا لها عابدين
أبو جنة آباءنا لا أجد فكأنتم بالتبار suka ce wajen na aba a namomin sami iyayenmu ne ajibi na masu bauta ne la ga ito inyan gumaka to za ku da kalidi ke ne wannan shi ne ake kira ta kalidi amma ta kalidi fasidi wato wato mutum ya ce ni na ji a ji kaza a gun iyaye na akwai ta kalidi mai kyau idan iyaye suna aiki mai kyau kace na gada wannan abu ne mai kyau tunda annabi yaqubu ma ai da dai rasu ya ce ma iyayensa إذا ذكر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون haka fada to kaga ta kalidi mai kyau ne idan iyaye akan shari'a suke to abin da kai hanyar da ta bi su wannan abu ne mai kyau da kamar yadda zaka ji mutanen mu yan zamani suna sai suna addinin gargajiyanci ne na iyaye wani malami kan da shi addinin gargajiyanci ma yake so yayi ainihin iyayen ba gurin iyayenka duk mutumin ciki ba gurin ba sai fara ganin sallah ba ko a gurin mamanka lokacin da zaka zo kana Allah ta kana hawa jikinka kowa ya za ka ce al-madrasatul ula al-um makarantar farko uwa ne don mutum a wajen kafin ka ga a gurin ba a gurin ka fara gani kana Allah ka dawo ka dawo karna ka dawo ka za ka fara gani ka iya hawa jikinka kana sallah za ka za ka za da shauran sun jin mutunar ya rayu da iyaye duk da shauran ta biya haka kaga ko yace in an ce masa shi dan gargajiya ce shi ya fi haka domin a gurin nasu yayin sai fara ganin sallah ni baban sa shi fara kai shi karanta ya gwada masa cewa a cikin qur'ani littafi ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai haka wajen na aba ana la ajidu dan iyayen ne sabai kam wannan shi ne yake ta kalibu fasidi wa rujar ibada wanda yake bara wanda batacce na bata ba na gaskiya ba suka faɗa masa haka su ce annabi wato Ibrahim ya ce na'am
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
نعم لقد كنتم قال قد كنتم أنت وآبكم في ضلال مبين Nabi ba wanda ma yake cibi babin abin da ake kira ƙarfafa magana. An ya ce la kuntu abuka wa dabo sai ka ce an tun kuntu da yake. Aga ƙarfafa magana kenan. Wa abubuwan da kuma yayin ku sun zama shi da almuri cikin fara ko yake a sarari. Duk shi yayin da za su ba su jami'a daga Allah ne ko abin samun gumata. Ko suka ta iyayensu ne suka samu suna masa bauta tsawon zamani mai tsayi yara aka shi ya ce a da iyaye ne ba hujja ya la karfi su an tuwa ba wani idalalin mu na
Alu أجئتنا بالله أم أنت من المعبدين
قالوا أجئتنا بالحق أمنتنا لا إجئت كيف تشيء hadita na bil haqqi shin ka zo mana da gaskiya ne an an tafi mala'iki ko ko kuma kai dai kana daga cikin masu wasa ne amma in ka zo mana da wani magana ne na gaskiya akan wannan gumaka namu to sai mu saurara in kuma ka zo ne kana wasa ne da shi to muna da tsoratar da kai wayannan allolin mu shi yasa a can ayan da yanzu muka zake ce wa kaifa akafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi sultana yace ta yaya zan ji tsoro abin da kuke tara shi da Allah ku ba ku ji tsoron tara Allah da kuka yi da wani ba ni ya zan ji tsoro da nayi magana akan gumaka dan an ce suna yawan gaya mara cewa kuna tsoratar da kai allolin nan ba kun fita maka baki da ka lalace Ibrahim ta kiyaye maganar da kake faɗa akan tawukan ku da shauran da shi annabi Ibrahim kan zai gyara musu zama
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم وأنا على ذلكم من الشاهدين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتنجا sun ce ka zo da gaskiya ne ko kuma kana daga cikin masu wasa to annabi Ibrahim sai ya ce musu to ya ce kala bar rabbukum ya ce ba ku bar wannan magana na maganan cewa iyayen ku ne ko same su suna wannan bar rabbukum ku bar wannan magana wa'annan ba iya ba alloli bane rabbukum ubangijinku shine rabbus samawati wal ardi shine ubangiji sammai da ƙasa allazi fadara hunna wanda ya halicce su ubangiji sammai da ƙasa wanda ya halicci kuma sammai da ƙasa to shine ubangiji qala bar rabbuku rabbu bar rabbuku rabbus samawati wal ardi fadara hunna wa ana ala zalikum min shahidi ni dinnan ina kan wannan abin da kuke kai ina daga cikin masu shaida akan Allah shine ubangijinku shine ubangijin sama shi ne Ubangijin ƙasa, ni kuma ina daga cikin masu saida amma wannan gumaka ba alloli ba ne.
وتالله لا أكيدن أصنامكم وتالله لا بعد أن تولوا مدبرين.
أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. النبي إبراهيم sai ya yi rantsuwa. Ya ce, Wallahi, la'akidan na suna maka, sai na yi mugunan dabara na waɗannan gumakanku. Wato, mugunan dabara shi ne sai na musu wani aiki mara daɗi a gurin ku dama, a gurin su wato a mutanen sa kenan. yace wallahi la akidan na tsina muku ni na musu dunyan dabara ba da an tuwo mu bayan kun juya mudbiri da kuna masu ba da baya ma'ana ranar idi ce ne ce bayan sun tafi sallan idi idi irin na da kenan dama idi ranar murna ne ranar biki yace to wallahi sai ya yi musu mugun aiki ma'inan gumaka dama lokacin da ya fara gaya wa babansa kan ya biyu wa kauni ma zai tamasiru shi wannan babansa azur baffansa ya kasance yana kera gumaka sai ya ba shi ya je sayar shi kuma annabi ibrahim in ya tashi ya ɗauki tallan in ya zaga gari sai dinga ce wa zai sayi abin da yawa a zai sayi abin da bare amfane shi ba bare masa amfanin komai ba asibiti sai dai ba ya cutar da shi. To har aka kawo ƙaran ka gun baban cewa ka ji ɗan sannan ko abin da yake faɗa in ya je dawo ya ce shi ba wanda ya saya ko tsayawa ma ba yi ba. Sai ba ka san dai sallan nan ne dai ina gani. To tun daga nan dai aka fara har ya gaji dai ya daina ɗora masa shi yasa a can cikin suratu Maryama kamar yadda mai karanta bara واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نجيا يندي الله يدين فدا قال يا ابي قال يا يا ابتي كي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك يا يا عبد يا عبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لسان عدوا يا عبد إني أخاف أن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا يا عبد يوعى بني الجاهل من الأمة لم يأتي لك من دين أبيك فاقا لا تعبد الشيطان إن الشيطان يا حتى يدين فتامة يدين جاء مثلا إنه maganganu ɗin yana gaya masa kuma magana wanda suke mai kyau ba tare da wani tattausan magana wanda a ƙa'ida na wa'azi ba a gaya wa mutum mummunan magana in ka gaya masa shi kenan sai ya fi tsayar da abu ya ki karɓa kuma ba ma ba so ake yi ya zama bai karɓa ɗin ba. Shi kenan da ya ce ya yi rantsuwa in suka tafi sai ya zo ya ya musu mummunan aiki aka ce da suka tafi idi sai ta annabi Ibrahim shi ya tsaya a baya an fara tafiya tare da shi sai ce shi ba da lafiya kuma yadda gaba za mu karanta sai ya dawo ya zo samu an ce sun jera abinci masu kyau zama fani an ce wajen guda saba'in ainihin babban wanda ya ce rinsa na biyu bai kai shi girma ba na uku bai kai na biyu ba haka haka haka har zuwa ɗan ƙanana an jera abinci mai kyau a gaban su da shi ne a gaba kamar da za mu karanta ya ce ba za ku ci bane da za ka za ta sauransu da shi ne ya samo batiri ya tattaka su kamar yadda Allah bai faɗa.
فجعلهم بزعفا إلا تبولا لهم لعلهم إليه يرجعون
فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعله يرجعون annabi Ibrahim da yi wannan rantsuwa ko bayan sun tafi faj'alahum sai zo ya sanya su jizazan ya yi su wato yanki yanki ya yanka su illa kabiran lahum sai dai babban su lallan yarji'un dan su su dawo su zamo sun samu a cikin gumakan an samu wani guda ɗaya wanda yake tsaye saboda akwai karatun da yake so in na'am
بآلهتنا إنه لمن الظالمين
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين da suka dawo sai kuma kansu da rushe aka ce to misali kamar dai musulmi ne a masa wani ya ce subhanallahi ko ko ce inna lillahi wa inna ilaihi ba ka masu hakkun kalmomi irin nasu mara daɗi na an musu aiki nan jike mara daɗi kuma su a gurin su suna ganin wannan abu da aiki ta masifa da ta cika duniya. Ya da an san alloli Allah bare kyalewa. An yi shishiri. Ya da ta da ya zo sai suka yi kanu da suke ai mun fa Allah za wane ne aikata wannan da ya tuna. معلم إنه من الظالمين قال ko ayyan nan lalle yana daga cikin azzalumai yana daga cikin wanda ya zalunci kansa da abin da bai biyo masa baya bare masa ba to sai aka fara tunanin waye ne zai irin wannan aiki waye ne zai yi wannan aiki to shi da ma a na bukai sai aka kama sunan annabi Ibrahim ko a ce shi da aka mai na'am
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا كيف كشي tunda an ta bincike a ƙa'ida dama a ta yi a fara nazarin an yi ayin yi ta zannan ruwa ko nata ne ya tsaya waje sai a fara kowa ya mara gaskiya in ta mara gaskiya ya shigo wurin to shi da ka tunanin ce a wani fa ya shigo wurin da da zai yara ka annin Ibrahim tun da shi ne ake ganin a mata a garin yake yan maganganu na ka da a wurin su a kan wannan allori da zai ce ka an sanyi na kan to ta ta ainihin gudu saurin ya kuro yana aiban ba su yukalu da Ibrahim ana ce masa Ibrahim da zai yara ka muna ganin shi ya fi kamara a tambaye shi
قالوا فأتوبوا على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به أعين الناس لعلهم يرشدون قالوا ساكا شيء فاتوا به وزيد شيء على أعين الناس إدانوا المتاني أنا زيد شيء أقبل أتاك تعرف كنا أجل شيء أما سوينا تمنير باوي جيجي تنكر سنة تمنير ba shi kuma taron da za su yi zai zamo shi annabi bayan ya samu dama ne na isar da mene sabonka kamar yadda annabi Musa ruwaye da Fir'auna kamar da duk shekara muke faɗa ya zo ta faɗa kaza kaza ya ce ra'ayi sun ya mana lokaci ko yanda za mu to wani lokaci da abu ya ce mau'idu kun yau mujina wa in sharan na kabiye ko alƙawarin shi ne ranar idi a tara mutane lokacin malaha an je idi an dawo a lokacin da ayi wannan bidiyar ya da ta ko shiga shi ma annabi Ibrahim sai ya zama suka tsara mai fatu bi ala aini asu zai da shi a kan idanun mutane wai da Allah ya shi ko da Allah ya shadu ta shadu dan mutane sai da abin da za a fara ita malamin ta ce sai abin da za a masa nan wajen a masa azaba wanda gaba ma ko da ya kabare shi a wanda zai taɓa alloli ba. Wata kuma suka ce al'allah ya shafi inan dan mutane su sai da cewa shi ya annabi Ibrahim maganganun da yake fasafa a kan wannan alloli ba da hujja kar ma wani a gefe ya rubu da shi ba da hujja abubuwan da yake faɗa ba a ji irin duniyoyin da za a masa da ya iya amsawa ba.
قالوا أنت فعلت هذا بعامتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم قالوا إذا أنت فعلت هذا كيف كيف تولى بآلهتنا فمن لا يسمعنا للمكتب معقول أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم كيف كيف تولى يا أخي النبي إبراهيم يا أخي إبراهيم نعم
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينفقون قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينفقون يا نبي إبراهيم daga buɗin da kin sai sai a bal ba haka bane kabirun bal fa'alahum kabirun yace babban su ne ya aikata musu wannan ba falon kawai maza amma fa aluhu amma ku tunde su in ka yan iko in dai sun zama suna magana kaga ya fara tun su kenan to anan yace musu kabirun da musu ya aikata wannan to shine hadisi ya zo da shugaba annabi Muhammad annabi Ibrahim bai taɓa tsalla a rayuwar da su uku kuma hadisi ya ce a yake ila salasa ta guda sai kai ya ji guda uku to amma anan malamai suka ce ƙarya ne lafzan hatta a kira da lafzan amma la ma'ana wuyar amma ma'ana ba ƙarya ne inda annabin da ya faɗa haka ma annabin sai warware maganin ya ce guda uku ya faɗi maganar cikin zafin Allah guda biyu a cikin ƙarya amma fa ba kun irin namu ba ma'ana maganan dai da ba aka fita ba a zahirin ta guda kuma a cikin jasirin matansa shi ne tsaya an turbe shi har yin cewa wa ya aikata wannan sai ce ya babban bar falon kabirin maza shi ne ya aikata wannan to kana ya danganta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na tsarin kumara fasalu in kanu yamliku ayyafa na biyu ce shi matan sa da aka dangare shi saratu sarki da ya dangare shi sarki alaƙi ne ko dai kwaya masa wannan matan sa tattara ya ce wannan fa sai ce wani ƴan uwa ta ce bai zama masa matan sa bane Islamu Ibrahim ya mata ya gaya masa cewa in ya gona ta rinki ki ce ni ne ce ƴan uwana ne to annan aka ce ƴan uwa ne na musulunci ya fito don an ce a kafin abu mumune a kan ƙasa kamar su da shi sai ita a wannan gari da ya laka shi yasa da ta tambaya da yake ya fi tambaya ya ce eh wannan ƴan uwana ne sai sarkin yana so zai mummunan lalata da ita da yasa aka shiga da ita wuri ya nemi yana so ya kama ta sai Allah ya dina shi ko sai ta masa mummunan addu'a sai ne muka hannun sa zai shi da ya nemi zai tsara ne ya hannun sa ya nade sai da ya ji tsaro ya fito kuma sarki da za a shiga masa da yake fito kafa da a ganin sarki ya zama mutum na gurguru da kuma to sai ya roƙe ta yake dan Allah bari zubar da ke da goma tashi min addu'a ko min inda nake zai ta masa addu'a sai koma inda yake ya tashi kallon ta cikin ta kan ta inje ya tashi in kanta ya tashi na kewa ya tashi roƙonta ta masa to na uku ne take to in ta yi ake to wara ta mata addu'a Allah ya kyale shi shi ne sai ya ji tsoro da aka yanto da ita sai shirafa da yawan sai yake kuma ita kuma ta min jinnan aljana ne zai da ba dan adam bane wannan Allah ne kuma da ta kuma san ku kike su kore su ku tabi kama hanyar da ya ce su suka tafi to annabi Ibrahim annabi abin da yake ubangiji dan su ne a ga musu wannan shine yana nufin wato Allah ne ya yi wannan aiki ai sun ce su alloli ne ko to wane ne Allah na hakika ba Allah ya rabbul izzati shi ne kuma kowa girma yanzu alaka shi ne ya wannan aiki din ba wai shi annabi Ibrahim ba wai yana nufin cewa wannan babban su amma akwai karatu na balaga da ake kira tauriya to shi ya musu tauriya ne babban su ne aikata su sai suna da san babban gumaka kuma ka lura ai cewa yayi faraja'u ila anfusihim ai fas'alu in kanu ukum ku tambaye su waye musu wannan ai babban su ne aikata musu wannan magana amma ku tambaye babban da ku ji to shine shi anan ya musu ya jefa musu magana da suka je suka yi tambaya sun ka da kuma suna zargin kan na
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينبكون
ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت آه. ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينبكون آه. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ورجعوا سيسكقونا ila anfusihim zuwa kawukansu faqalu da ce innakum antum zalimun ku dai ku da kuka zama wasu aka zalimai wato su kuma kan kenan ta kuma ta ce ku dai ku kuka zama azzalimai ne kuka zama da ma'amalolin ne fake faɗa ga wani ruwa ake wannan lamiri yana koma kan kuma kan ku dai kun zama azzalimai kun cuci kawukan kuka ce suna kan musu magana da ba su ba su amsa ba a wani ruwa kuma ka ce sun mani kisu ala rusun su su koma a tawukansu a tare da wani an fusu su koma a kan tawukansu a kan su ya su ne su ce in mutum wani tunu su dai kan kun dai su masu bautan gunki su dai sun zama a zalimai sai a za a ce waɗannan abubuwan su ne alloli to kowanne ne da ta faɗa ka gaba akwai tuka da warwara matakin da sun mani kisu ala rusun sai kuma suka sake tafiya a kawukan suka ce kai da kar alimta ita ce annabi Ibrahim hakika fa ka sani ma ulai yan ikuna ta sani ko in ba su magana da za ta mata ce mu je mu tambaye su ai ta sani cewa ba su magana ko da ka wannan akwai rainin hankali a ciki to daga nan sai aka ce to babu abun da ya kamata a masa illa a kona shi
قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أوفا لكم ولم تعبدون من دون الله فلا تعقلون
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إنكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون النبي إبراهيم يتي قال يتي أفتعبدون من دون الله yanzu ka dinga bauta ma wani Allah wanda ma la yanfa'ukum shay'an wanda bare amfanar da ku komai ba wala ya zurrukum kuma ba zai cutar da ku ba أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيء اكتب لكم يتشي مسلم يمكن تلبسوا ولما تعبدون من دون الله da abin da kuke bauta ma ba Allah ba da ku da allolin dukkan da ku inda kun je kuna bauta ma abin da bare amfanar da ku komai ba kuma bare iya cutar da ku komai ba to afa Allah ta kiru yake to kun bara ku lura ba ku gane wa'annan da وقوه وانصروا وعيهدكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالوا سيسك شيكو ينزون برأي داما سرچن سو sarki wannan lokaci shi ne ake kira na marudi wanda ake kira na marudi bin kan'ana zuriyansa sassalansa yana koma kan annabi nuhu in ka bi ka bi ka bi jikan annabi nuhu sarki ne wanda shi na marudi an ce ya yi mulki shekara ɗaya ɗaya ɗaya shekara ɗari takwas shekara ɗari takwas yana mulki kuma shi ne wanda tsaban ya ji daɗin duniya yake cewa zai yi aljanna a duniya wanda kamar yadda bara ma mun taɓa faɗan wannan kissa na ya gina aljanna a duniya bayan an gama shirya da a kare Allah ya shafa wajen aka gagara gano sannan aka shirya kamar kai ne ka gina gida za ka kare a gagara gano anguwa a gagara gano gida to shi ga an birni guda aka yi da kayan alatu da komai sannan aka tashi komawa aka rasa wajen shi ne wanda muke cewa kamar yadda mai ruhul bayan ya kawo cewa wata rana wani sahabi yana cikin ciwon raƙumai a sahara kwatsan ko sai bin shi a wani gini mai kyau sai je ya shiga tun safe da ya shiga da irin fito zuwa yamma yadda wani irin gini ginnai masu kyau ne sai da kayan alafi irin wannan daga kayan marmari yace kawai abin marmari sai dai nuna yanke fada ƙasa ba ni ya ci abin da zai ci ya ɗibo abin da zai ɗibo wasu ɗakunan ma sai turare ne kawai ke ɗiga dare da rana turare ne ke ɗiga ƙamshi ne kawai ke ƙamshi ya gama yawo ya ce ko kwatan kwatan kwatan da ya girman a shiga girman wurin ba ya shiga nan gidan ya fita ya shiga nan gida ne ko birni ne an gama gini duk wasu gida an zuba komai a cikin gida an zuba kayan furniture an zuba kayan wuta an zuba komai ne ko abin da ya rage ba ma fa tun da ya fito can wajen yan kuma ɗin tun da ya fito zai je ɗan taɗa rawa ka kuma ya ji kuma waya ya nemi wajen ya rasa da ya ji a annabi annabi ya ce ana tsammanin jinin nan ne na marudu Allah ya gaya maka tun da abin na nan a kan duniya shi ne shi ne marudi shi ne wannan sarki wanda aka ta wannan magwarmaya da shi da annabi Ibrahim. Shi ne shi ne marudi ya ce to, duk da Ibrahim ya yi yana haka ma iyayen gidanmu, ma allolinmu, to mu ma damu masa abin da bare taɓa manta ba kuwa. Inda ya ce na aki dan na asina muku, dan yi ma kirki mummunan da ba gudunyan da bara aika aika dai kenan. Da gumarta da su ma suka ce da bara a masa ɗaga masa ƙafa ba. da yara kana mai ya sa aka yi shora ya ce zai ɗauke mu ko yaro ko babba ko tsoro ko mara lafiya kowa sai ya kawo itacen da za a kore mutum da za a kona shi ke sa aka ce mara lafiya na kwance misali kamar yanzu zamani namu ne mu ce mara lafiya na kwance a asibiti amma sai ya biya wani ya biya yi itace bakin nasa ya kawo yaron da ba zai iya itace ba sai iyayensa sun sa an ji an yi itace bakin nasa ma'ana dai duk gari kowa ya kawo itacen aka ce da suka kara yawan itacen wanda bai mutu ma bai da lafiya sai ya yi wasu ci a cikin dukiyarsa a ɗauki kaza a kai itace na ƙona ibrahim sai suka tara itace an ce ginin tarin itacen ya kai zira'i sittin tsawonsa daga sama ban da faɗinsa aka tara itace biyawa sai aka je aka yi wani gini wato biyawa ginin a nan aka tara itacen gaba ɗaya kowa sun da kana ka ko da ko yaro ko tsoho ko tsohuwa ko mara lafiya da aka tara wannan itace sai aka ce to ya za a kunna wuta sai aka kunna wuta da ƙasa amma bayan da mutane da yawa da suna ci a wai ƙasa ita ta kunna wuta ba ba haka tarihi yake ba ita ƙasa abin da yasa aka tsane ta annabi yace duk wanda ganta a kashe ta da aka taro in yi itace ai an san al'ada aka tara itace ba a rasa wasu abubuwa a fito macizai ne wasu ƙwari ne da sauransu duka da a samu a ciki to ita ƙasa tana daga cikin ita a dabbobi da suke cikin wannan itacen to lokacin da aka rasa da aka kunna wutan wutan ya ciye ciye yawa sai ya zama babu wani malukin da ya ita ya zo ɗauki annabi Ibrahim ya sa shi tafiya da wutan ne a yi zafi an sani al'ada mu zai zafi ba kai saka zo kusa da shi ba to sun tara itace irin wannan mai yawa ya zai sa annabi Ibrahim a ciki aka rasa inda zai to sai shedan ya zo musu wa'ayi an ce shi ya fara hada majajjawa amma wannan majajjawa ba irin majajjawa mu da yanzu muke ganin ta ba a akwai majajjawa da Laraba suke kiranta al-munjini ko al-manjani ko al-munjini al-munjini ita za ta ga idan ana irin kayan yaƙi na musulunci din nan ita ne bature yayi wannan da ita asilare ai akwai da ita ne amo amo da ita amo ita ne ita ne tinka ko to akwai wanda ake tura ta mai kafafu kaman amalanke ita ne atlaran na amma yawa idan aka ce mata to wanne ita ne kafa kaman kaman tura din to ita ne irin shigen majajjawan da ita suka yi tana da kariya ta da ganta sai a yi wani itace dogo a jikinta sai a ɗora icen haka idan aka ɗora abu ne abu wanda yake mai nauyi zai yi ƙasa idan aka je aka ɗaga saman can sai sai da ya yi sama ya ɗaga abu haka sai a danne shi idan aka danne to ya ɗaga sama wajen da ba komai in sai ya yi ƙasa shi abin da ake so a jefa shi kenan to idan aka ɗaga shi aka duk da haka aka taka wajen da ba komai din to zai ga sai in yabo karshe ya haka to ne ce abin da ake bukata ne to ita ne alminjini to ita ka kera jamu masu yan ida sukan idan aka zo da ni a cikin suka shiga gano su ka kulle to aka nemi jari sai a dora shi a kai sai a tace sai ya kasa aka tace san saman ruwa to an ba ta ko wajen da za ta bata kamar dai rogon harbi sai ya fita dan wajen na da wajen zama su sai zaka gan su kana kallon yakin musulunci da yaƙoƙi irin wannan na tarihi na da ko ba na musulmi ba na ga an zo gari sun kulle an hana shiga to akan nemi jari a gora ta kai a kirta shi gari to kafin a gama da shi sai a kai su duk ne yanzu ma to a ciki an samu wanda zai buɗe ƙofa haka suke yi ha ina to kaga ya ka shi kenan lallai fa to da haka sai aka yi wannan abun aka sa annabi Ibrahim a jiki da aka sa annabi Ibrahim a jiki aka zo da a tatta shi sai mala'iku suka taru aka ce mala'ikun Allah har suna kuka suna ubangiji bawanka bada'in talilinka in shi ne bada'inka amma kuma za ka bari a masa wannan walaƙanci ba a ƙona shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin ya san ya san da wannan bawa naka kuma ba daɗin sa ya ga ce mala'iku sai suka hana a jefa annabi Ibrahim cikin wannan wutan kenan wa Allah sai ya ce a bari shi ya san Allah ya ce ya san abin da yake gudana kuma yara aka da aka jefa shi Allah ya bai abu ɗaya shi ciki sai wutan ta zamo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa gaba da yake kalu har ruku ko wansuru aliyatakum ta kalu suka ce har ruku ku kona shi wansuru aliyatakum ku ce ku ce maki iyayen gidinku in kun tun fa'ili da in kun zamo masu aikata ka da aka jefa shi wutan shi ya zamo gaba ɗaya wutan ya zamo mai sanyi duk itaciya abubuwan da ke ciki sai zama sun zama ababen marmari tunda ka san yanzu an fi da ai itace ko ai za a saro ɗoraya za a saro gangan daji za a saro marfe za a saro ɗuwe to sai zama wasu itaciyan kayan marmari ne to sai Allah ya sanya su suka zama abinci wa shi annabi Ibrahim a cikin wutan kuma wutan aka sa ta zama mai sanyi to ita ƙasa a wajen an ce duk dabbobi da suke cikin itatuwa da wutan ya kama duk dabbobi da suke ciki sun yi ƙoƙarin ba da gudumawa wa annabi Ibrahim amma ita tsaka ita zama ƙara hura wutan take da ta zama tana ƙara hura wutan to sai zama sai aka mata baci a wajen ya zama hatta mu al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda ya tsaka duka na farko da za a maka da za ka mata sai a rubuta maka lada guda ɗari idan ka ƙara duka na biyu to ladan ba za a baka bai kai ɗarin farko ba in ka ƙara na uku bai kai na biyu ba to anan da yake kaji mutane suna cewa idan ka guji tsaka na farko in ka ƙara na biyu ka rage ladan a ba haka bane ba a rage ladan bane ladan da ka samu bai kai na farko ba amma son samu an fi so ka mata duka ɗaya in ka mata duka ɗayan nan to kana da lada guda nawa guda ɗari haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ita a lokacin ba wai ita ne ta hura wutan ba ita ta zama ƙara hura wutan take yi kuma da yazo an mata baki an mata ta zama wato mara albarka da shi yasa duk tsaka idan yayi yawa a wuri sai kaga ya zama shari shari ne in ka gan shi a wuri yayi yawa musamman in ya girma din nan ma yana wasu irin kuka da shauransu ana so a yi kokari musamman mutum ya nemi irin habbatu sauda din nan yana hayaki da shi to za ka ga sun bai wurin yana maganin su sosai hatta bera yana maganin su a wurin yana magani da yake annabi ya faɗi maganganu da ya yawa a kansa to kun da haka annabi Ibrahim haka da aka tara wannan itaciya da shauransu to sai mala'iku suka dinga zuwa suna neman wa zai taimake shi yana buƙatan taimako yana buƙatan taimako yace a in dai a gurin ku ne ba na buƙatar taimako sai dai a gurin Allah subhanahu wataala to sai da lokaci ya yi kuma akwai tarihi mai yawa gaskiya a ƙarƙashin wannan wuri din da da ka saura mintunan mu saura minti biyar a na farko muna addu'a ma abokinmu shine Sharuba da masu baban Zahra bayi da lafiya matuƙa bayi jin daɗi muna roƙon addu'a ya tsanna eh marafan sarkin sharifai tsare kuwa shine marafan sarkin sharifan sarkin bauchi eh to da haka muna roƙon yan uwa sa shi addu'a muna masa addu'a Allah ya yi masa barka nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan muna addu'a ma sannan akwai akwai mai anguwa da muke sake sashi a cikin addu'a na sata da aka masa a cikin akawun ɗinsa aka masa kuɗi aka ɗibi kuɗaɗe masu yawa na addu'a Allah ya dawo masa da shi albarkan wannan wata muna addu'a wa malam labaran wato marigayi malam labaran wanda shi ne sanadiyan wannan tafsiri namu shi ma Allah Ubangiji ya ji ɗansa Allah ya kai kabarinsa da kuma babanmu kuma kakanmu malam habukan garke shi lokacin da muke tafsiri tun a can wancan tsohon zawiya yana daga cikin wanda yake yawan mana addu'o'i shi ma Allah ya musu rama da sauran iyayenmu gaba ɗaya na'am da kuma wanda suka ba mu gudumawa akwai hajiya da ta ba mu gudumawa a da mai gidanta Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya tsaya musu duk wanda suke taimakawa Allah ya tsaya musu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin